اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan muharram ko biyu biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira da ba a yi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen suratu dawud ƙarshen sura yau za mu tashi sura ta talatin da tara suratul jumar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa dini da fassara wa dini da ba mu ikon aiki da abin da za mu cikin da
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
wannan sura kamar yadda wato muka ji take sura ta 39 idan ka faro indiya daga sama sannan kuma Imam Nasa'i yana da ruwaya daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda inda nana Aisha take cewa annabi ya kasance kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tubu hatta na kula ma yuridu an yaftura annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan fara azumin nafila wani lokaci sai dai a jini har sai mu dauka cewa kwata kwata annabi kwata kwata annabi baya cin azumi kullun cikin azumi wa yuftiru hatta na kula ma yuridu an yaftura wani lokacin kuma idan ya fara sha ya ajiye azumin nafila gaba ɗaya zai mu ɗauka gaba ɗaya ya ɗau lokaci ma wato da yi azumin nafila wa kana ya tsara fi kulli lailatin bani isra'ila wa zuma sannan ya tabbata cewa a kowane dare annabi yana karanta suratul isra'il da suratul zuma kafin ya kwanta kullum annabi ya karanta hadisin ya tabbata a hadisin wato tirmidhi da shi kansa wato imamun da dai yin kamar da muka faɗa to annabi yana karanta wannan sura kullum Tirmidhi ya kawo ta hadisi ne lamba ta 3405 a cikin littafin sa to wannan sura kamar da muka faɗa sunan ta kenan al-juma sannan ta samo sunan ta ne daga ayar da zamu ji nan gaban mu wasiqal ladina taqarrabu ila al-jannati zumara domin azumar jam'i na azumara shine wato kungiya guda daya azumar kuma kungiyoyi tawaga tawaga daban-daban shine azumar wasu kuma suna ce mata suratul ikhlas ba suratul zumar kawai ba suratul ikhlas domin za mu nan gaba kamar yadda wato injiniya ya biya yanzu alalin lillahi dinul khalis za ka yi bayani akan yin abu don Allah ba tare da wani ya sani ba don Allah kaɗai yasa suke kiran da suratul ikhlas kaga muna da suratul ikhlas ai al-kubra kenan suratul ikhlas kul huwa allah to wannan ita ma ana kiran da suratul ikhlas wasu kuma suka ce ana kiran da wato suratul ghurab domin za mu zo nan gaba mu ji ayat da sai bayani akan wannan shine wato benayen nan na aljanna wasu suna kiran da wannan sunan amma sunan da yafi inganta shine suratul zumar din kamar yadda wato malamai suka kawo kana abu na biyu da zamu koya daga ciki cewa a lokacin saukarta ta saukar ne kamar yadda muka faɗa a makka zancen da ya fi inganci duk da cewa abdullahi da abbas allah ya ƙara masa yadda yana ganin aya ta hamsin da uku zuwa hamsin da biyar su ƴan madina ne wannan maganar abdullahi da abbas sai amma zancen da ya fi inganci cewa gaba ɗin ta basiyar sannan abu na gaba shi ne ita ce ta hamsin da tara a jerin saukar ayoyi sannan ta sauka bayan suratul saba'i kafin suratul gafir tana da ayoyi 75 a zantan mutanen kufa ke su suna ganin ayoyin ta guda 75 ne amma mutanen sham su suna ganin ayoyin ta 73 ne sai dai mutanen makka da madina da basra su a gurin su ayoyin ta guda 72 ne abu ta wato yadda malamai duk kai sabani wajen kididdigar wato ayoyi jikonta kuma abin da take koyarwa gaba ɗin shine tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki suratul zumar kuma za mu ji kamar yadda wato aka fara ji a mali ce bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim ai tanzil kabar ne ina mubtada din shine aka shafi hada tanzilu ko kuma huwa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim lalle wannan littafin saukacce ne daga Allah madaukakin sarki littafi ne saukakke min Allah daga Allah al-aziz wanda yake karfin kowa al-hakim kuma wanda yake mai hikima a wannan ayar kade zamu koyi wani abu dangane da abin da yake ba al-asma asma'ullahi wa asma'ullahi da husna yadda kuma ake mu'amalanta zaka ga Allah yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu ku roke shi da su to babu wanda yake shugaban sunaye kaf duk cikin sunayen nan da ka sani irin Allah tilo shine sunan da Allah madaukakin sarki ya kalu balanci wato kowanne irin kafirai da akai na dade ne a kansa duk yadda abu mutum yake ko a yanzu da zaka ga ana sa sunaye ta Abdullahi Abdulrahman Abdulrahim Abdul Mannan Abdul Samad Abdul Ali babu wanda zaka ji ana iya cire sunansa wato wato ko ne ana iya cire sunan a bata amma wanda Allah baka taba ji wani mai suna Abdullahi ana ce man Allah ba amma ka ji sura da Allah ga Abdurrahman ana cewa Rahman ko ba haka ba wai zaka ga ana irin fata amma ba inda zaka je da an ce Allah babu domin shi ne Allah yake hal ta'lamu lahu samiya ka taba ji mai suna Allah domin shi ne shugaban sunaye duka idan mutum bai gane yadda zai mu'amala da sunan Allah wajen roƙonsa ba in yarki Allah ka yana dan sunanka Allah ba da arziki yayi domin ya rike sayyidul asma din amma Allah zai gane dauki yadda zai mu'amalance shi cewa Ar-Rahman ya ubangiji dan sunanka Ar-Rahman kai ne rahama to kaga ya sai ake mu'amalanta asma'ullahi da husna ke in zai roki arziki a razab zai dauko ba al-alimu ba in ilimi yake newa zai dauko al-alimu to in bai sani ba gaba ɗaya ba zai iya ba amalanta ba zai ɗauki sayyidul asma kuma ku duba ku ga duk inda Allah ya bayani akan sunaye kamar da ya kawo nan sunayen sa in zai jero su Allah yake fara sawa a farko yace bismillahi yake arrahmani arrahim yace bai za ba a ce bismillahir rahmanir rahim ba don wannan shine sayyidul asma walillahi al-asma'ul husna هو الله الذي لا كيف هو الله الذي لا اله الا هو كيف ربما الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ايه تعالوا تزي قالوا تعالوا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم duk inda ka dauka gaba daya wannan suratul hajj din ayoyin da aka jiro guda hudu kowace za ka ce da farkon da Allahu aka fara kowace saboda haka wannan yana da cikin fawaid da ya kamata mu kiyaye to kaga nan ya ce tanzilul kitab sai ce min Allah saukakken littafi ne daga Allah madaukakin sarki al-azim wanda ya fi karfin kowa al-hakim kuma mai hikima Allah yake wa innahu la tanzilu rabbil alamin sai ne nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin a suratul shu'ara cewa shi fa wannan littafin la tanzilu rabbil alamin wanda ya saukar da shi shine wato ubangijin talibai shi ya saukar da shi sai yake nazala bi ruhul amin wanda ya saukar da shi shine a ruh mala'ika jibril al-amin amintacce ala qalbika akan zuciyarka litakuna min al-munziri dan ka kasance cikin masu gargadi sai yake bi lisani arabiyyi da harshe wanda yake balarabi Qur'ani balarabi in kana so ka ba abalan jinje ba dadi to biya shi da larabci ba da Hausa ba ko da wani yare da ba bi lisani arabiyyi mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan aka Allah yake mun saukar da shi abin karantawa balarabi to shi ba wannan shi sannan kuma Allah madaukakin sarki yake wa innahu la kitabun aziz kaga bayan kasancewar wato balarabi ne Allah ya saukar da shi kuma shi ya saukar sai yake mana bayani akan cewa ba wani abu da zai zo ya bata shi gaba da baya ko ne irin littafi ana iya samun kaga ana ta yin wato ni da zikir bayan an yi a duba a gano cewa akwai matsaloli a kuma gyarawa a kuma duba a gano cewa ya kamata su yi kaza a canja amma wanda Qur'ani shekara 1444 ko ka tsara ba da shekarun da Annabi Alaihi Salatu Wasallam ya yi a Makka zaka ce ya aura haka amma har yau baka taba ganin da ka samu distortion al-Qur'ani ba babu in ka ga mutum bai gane ba shine bai gane ba ta moran tv amma idan ya je gurin malamai za a gaya ba cewa aya kaza da kaza wata su karo ba ba kin karo la ya fi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim yace farna ba ka shiga alqur'ani gaba da baya ba ka shiga amma ga bible nan muna gani edition nawa suka yi bible the old testament da new testament har yanzu ka dauko amadi da Allah ya bar rahama in zo digar da ku sai ya ce da wanne za a tattauna su na wanne da gaske amma mun qur'ani ba zancan wanne sai a ce ba wata ruwaya kuma duk ruwaya da ka biya dai ita ce dai ruwan zahirin alqur'ani ya sani in ka biyo alqur'ani shine ne cewa ruwaya wani ko qira'a wani kai shine dai ba ta duk duniya to shine Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa farna ba za ta shige shi ba gaba da bayansa eh sai ke tanzilu wanda jari ya saukar da shi ne saukake ne min hakimi wanda ya saukar da alqur'ani da hikima ne halim wanda yake mai godiya abun godewa wanda yake tantance a godewa abu tani imomin da yake sai shine tanzilul kitabi min allahi al-aziz al-hakim ai fi aqwalihi ne hikimomi ne cikin maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa shar'ihi da shari'ar Allah duk abin da kaga Allah ya akwai hikima da Allah madaukakin sarki yace wanda ya sata a yake bar hannu hikima shi ne don wasu kanci duk lokacin da aka ga wannan da yankakken hannu za a san cewa to tabbas wato sata ya a garin da ake jara'a musulunci kenan kaga ba yanzu in kaga mutum da yankakken hannu ba za ka ce farawo ba amma gurin magabata hatta bi ayi da tabi tabi da suka zo suka ga mutum da yankakken hannu ko shakka babu suna tuhumar sa cewa wannan laifi ne domin su suna hukunci shine aka wani wasu daga cikin dalibai wani babban malami ya je gurin wani malami daukan karatu sai ganki da hannu sai a yanki sai ga tsira maki sai ke cewa ni na kike ta kallo na yace karatu ke yana bani sha'awa amma kuma hannu ke yana samun sauki sai ke to kai na gaba da malam baka ganin hannun hagu ba na dama ba sai ke to yi haka ne domin ai a wajen yanke hannu ba akwai wanda za a fara yankewa sannan a yanke wannan sai kuma ya samu nutsuwa to saboda haka wannan shine Allah yana da hikimomi a cikin abubuwan sa duka haka nan kaga dan ka kowa ya haka jira idan an yi an zo an yi hukunci dan kan wasu shine shi ta kullum muke ga yan media cewa fadin laifi a media ba burgewa ba ko fadin hukunci shine burgewa cewa alƙali kaza ya yanke hukunci za a rawa da hukunci kaza kuma an yi shine bugewa amma faɗan laifi cewa wani tsoho ya yi wata yarinya fyaɗe wannan tafsirul fahimta ya taɓa sani ya kamata ɗan jarida ya sani cewa an kai wannan kashi da innan ladina ya ɗigo na an tafi alfahimta Allah sai ya tuhume ka a kai ba daidai ba ne abin da yake daidai shine an yanke hukunci kamar yanzu wannan Abdulmalik Tanko din da yi kamata ya ce kawai an zo an yi bayanin cewa a wato an yanke bar hukunci kuma har an zartar wannan shine abin yayatawa shine abin yaya ta amma za ga mutane duk wani abu na karna saboda taimakawa shi dan shi ake yadawa shi ake yadawa na barna to shine Allah madaukakin malai yake ga mana yake wa qadiri da tsarin Allah yana da hikimomi a ciki duk abin da kaga Allah ya yi to akwai hikima to shine tanzilun min hakimin alim sai yake inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi hakika mun saukar maka da littafi da gaskiya sai yake fa'budillah lalle ka bautawa Allah mukhlishan lahu din kana ne tace da tsarkake addini gare ya tsarkake addini yake shine duk abin da zaka yi kai dan Allah babu shirka a sannan kada kai wa annabi kishiya wajen biyayya gare ni sannan duk abin da ya shafi hukunta hukunta karka kace shi dan ya shigo ya baka daki da zaka rika jin cewa wannan abin da kai ai ba a baya ba ba mutane ba su ce kaza ba saboda haka ba za ka kuma ba duk wanda yake yin wannan dan mutane to bai abin da Allah ya kuce sarki ya umarce shi ba wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din to aje duk abin da kai dan Allah ka ce inna ma nu'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura yanzu to ba ka neman yaban mutane a kai ba dan mutane kai ba dan Allah kai shi kake so ya yaba wannan shine abu na ikhlasi sannan a bangaren abin da ya shafi ikhlasi in ka koma ibn rajab al-amali cikin jami'ul ulum wal hikam ai za ka jira bayani akan cewa duk wanda yake kin yin aiki dan kan mutane su gani dan mutane su gani yace yace yace kin yin alkhairi kuma dan kar a ce yayi shi ma yayi ai ko da zaka ga yaro shi sai ce duk kuce lafiya kan shi ya nuna mutane shi ne ta kawani ai ba za a ji karatun ba shi ma ya ce kawai kai ka ka yaki zuciyar ka akai abin da ake ce yi kokari ka yaki zuciyar ka akai yayin da shedan ya zaburo ka danne wannan shi ne ibada amma mutum ya zo dai ya nuna mutane ya fi kowa zuwa cewa kaza ce ita ma wannan mutane su koma suna cewa amma wanda zahiri ne ita ma yafi kaga aiki ne dage shi sa su biya ne sauri da shi da wasu daga cikin magabata suke cewa ma alati sai an akan da niyya su biya ne sauri yace ba abin da yawa har ni wajen gyara irin niyya yace na je kare ji 40 ina ya zuciya ta akan niyya sannan ba abin da yawa har ni wajen gyara irin niyya to haka ake so domin ita riya wata irin abace da take shiga ta rika bin cikin zuciya tana yawo to ya kada zaka ko da yake da gidan ya mutu ka danne wannan shine abin da ya kamata mu lura to shine Allah madaukakin sarki yake mukhlisan lahu fi suna ma tsarkake addini ga Allah madaukakin sarki shi za ya ce la yaqbalu min al-amali illa ma akhlasa bihi al-amil lillahi wahdahu Allah baya karbar aiki sai aikin da aka tsarkake Allah shi kadai a kai ai mun ja ba da labarin Ahmad ibn Miskin Ahmad ibn Miskin bawo Allah shi kadai ba ya don da ya haifa wata rana yazo duniya ta yi zafi yake wa iyalinsa lalle bari ya fita fato da ya fita yana fita zai nemo ƴaƴansa abinci da iyali yana fita a hanya yana ta kwadago kawai sai ya haɗu da wani abokinsa suna haɗuwa da abokin sai abokin ya baki gurasa guda biyu an sha ba wata zuma a jiki sai mun na ta kama ke to bari ya koma gida dama yin watsi ta sa ya fito don ya nemo ƴaƴansa abinci yana juyawa zai tafi kawai sai wata mata a gaban sa ita kuma da kanta yana bawa Allah dan Allah ka taimaka mana wannan yaran maraya ne ka taimaka mana yunwa kwanan mu kaza mu mutu abinci sai dai mu ta ruwa kawai sai shiru zuciyarsa na gaya mun ni ma bayanan nan na baro a gida ga yaro saboda ya ga abinci har ya fara zubar da yawo Ahmad ibn Muslim ya dauka ya bayar yace gaji da ta karba saboda murna da dadi kawai ta fara kuka tana murna hawaye fara zubo mata tana ta godiya yaro ya rika ci bayan ta biya ta tafi sai ce to tunda na fito ba samu abinci ko in koma gida ne kawai wata zuciyar na cewa ya koma an samu mun ba wasu sai bari zai tafi yana yin gaba bai ɗau lokaci ba kawai sai ya haɗu da wani bawan Allah dan unguwar tana zuwa ya ce kai Ahmad ina kai ana ta neman ka yace ne ba mu yace wasu baki ne suka zo daga fataki daga wani gari sun zo suna neman gidan kuma an nuna musu gidan mahaifinka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ba tashin hankali a gurin irin kai ba ko ba abin da zaka bari nake to na fito yanzu ƴaƴana ma babu abinci kuma ga baki ba kon ma ba dai ba ce da yawa yayin shiru dan da yake bari ya je da me suka rubuta sai kawo yana zuwa ya samu dattijo daga ciki suka gaisa sai yace shine Ahmadu yace ka san ne yace a yace ba za ka san ba tun kana karami yace amma ni aminin mahaifinka yace muna harkar fatauci da shi yace shi ya ara mun kuɗi muka hada yace ne ba ni wannan kuɗin da na je kuɗi ya lalace yace ban dawo ba daga baya kuɗi ya tsago yake kago wannan raƙumin da kake gani da duk kayan abincin da yake kansu da wani kuɗi ba ku dai kai yake duk ribar ma yake kanka yake na samu labarin yaro yake ba za ka sanar ba domin kana karami yake saboda haka ga nan gaba ɗaya na ku ku nawa da yayan da yake ba shi da ƴaƴa ban da yake to naka ne gaba ɗaya bawon Allah ya juya ya tafi an ban man raƙuma har da bayi wannan mutanen da suka zo a ke duk bayi ke duk na ku da shi ne juya ya tafi ya sa masa albarka kawai bayan ya nufi sai yake kawai sai matar da ta faɗo ma da shi wannan wanda take kuka sai za a nemo ta duk inda take inda ya zama kilomiya za a yi mata aka nemo ta yi mata ta tara ta arziki to sai zama Ahmad bin Miskin duk inda kaga ana aiki alkhairi eh shine a gaba da ya ji labarin masallaci ka za su yi kawai dai duk wanda ke da matsalar makaranta sai ya yi aiki wanda duk abin da ya taso Ahmad ibn Miskin din ya dauke kabu yana wannan Allah ya ba ta ba albarka a duniya domin ya samu irin kuɗin nan da ko baya juyawa har ya mutu ba zai cinye ba kawai wata rana ya kwanta da shi dan yake zai taba sai zo a bacci ko kuma ba kwanciya ya ba yana farke da ya ga ayyukan da ya yi unguwar da ya yi sai garin masallacin fani ne wannan gidan ni ne kawai da ya ji a zuciyarsa shi kan ya raya macewa ai aba ai na gama ta ai ko la yana da zai ji ba wa wasu baki ai na ga wannan abin ya tsarsa a zuciyarsa kawai sai ya kwanta da shi da Allah ya yi shi da alkhairi sai ya mafarki Allah ya tashi alkiyama an jaji alkiyama an zo kowa yana karba yake ta an ware masu ayyuka alkhairi kowa yana zuwa ya karba yake ta kawai dai sai bulai yana zuwa da aka ce a koma nan ki yana ya matsa sai da aka gama kowa kaf sai ya zo yake shi ba ba shi ba shi bai ga sakamakon sa ba sai aka ce yana da za a ba aka ba shi zai fi layin masu ayyuka alkhairi da aka ce ba nan kake ba nan za ka ai kai ayyukan da kai gaba ɗaya ya tashi na ɓata saboda haka sai aka ce zo a auna aikinsa aka ɗauki aikinsa ana ta aunawa aka ɗebo ayyukan da yawa aka ga ganci him amma sai ya zama haba an mansura kamar yana ana ɗora a kai bai rinjaya ba kawai sai aka ɗauko sai aka ɗauki wato a cikin aikin ka mala'ika ya zare wani abu wani abu kamar dutse ba kirin sai ya ɗora a ɓangaren hagu sai ka ga wannan duk ayyukan ka ya amma wannan ɗan dutsen riyar ta ana ɗora a cikin rijayi wannan aikin alheri gaba ɗaya ta da sai ƙasa shi kuma ya saba saboda kun ga wuta za a kai saboda haka ya gama yanke kauna sai wani mala'ika ya zo yace a ku dakata akwai wani aiki alkhairin da ubangiji yake a auna sai mala'ikun da suke auna suka ce biji wani aiki alkhairi ne sai dauko wata kwalba kamar ta fiya fiya ai kankanuwa da lufin a ciki sai ba su sai yake wannan hawayen wata mata ne da yake makawa saboda haka suka karɓi wannan kwalabar suka ɗora a kai su suna ɗorawa sai ta rinjaya gaba ɗaya sai aka ce to yanzu wannan hawayen ya ce ka aljanna za ka iya wannan aikin da yi wa wannan matar wanda yawan da shiga shi kadai Allah ya karba wannan da ya gaba ɗaya na masallatai da gidaje da guri duka Allah bai karba ba saboda ya tashi akwai darasi mai yawa kusan guda ɗari da malamai suka fitar ƙarƙashin wannan ce sarta a matsayin wasu birnin suke darasi mai yawa to ji za ku ga ko da yaushe wato ikhlasi ya fi uwa uba in na tuna irin wannan abubuwan wataƙila wanda suke tare da ni za su ji wato akwai abu da in na tuna yake tsata min rai kuma wataƙila tun da karatu nake zan bayyana shi a nan sai ya zama darasi ina ina da gurin kuma kowa ya sani cewa tsari kaza da kaza ina da dan kokari in ga nayi takatan san dangane da abin da yake ba wato dukiya abin da ya bani mamaki saman shekara wato hudu ko biyar wani bawan Allah ya taɓa taimakawa islamiyyar mutum kafa ya mana fili da window tsofaffi guda biyu da ya bayar aka sa wata rana da kawai nobody above below a makaranta ta ko dan waye ne da ya kin absolute equality before below kaida kenan shine adalci duk wanda ya laifi ka hukunta shi ƴaƴan wani ba shi wannan bawa Allah ƴaƴan da suke laifi na hukunta su yadda ake dan kowa kawai sai yake ga abokan sa wai shi za a wulakanci ya fa taba taimaka a makaranta wasu winduna aiki ya ba wannan abin ya daure mun kai cewa wundunan tsofaffi da kun yadda za a ce da su wasu budu hudu ba ko biyar biyar wai yanzu Allah ake gori wai an ba mu ba fa gidana na saba sannan wai yake gaya mata yau akwai wata rana za ku iya tunatin muna tsohon masallaci ko anan ne na taba sa lokacin da aka yi harba harban koko haram akwai baiwa Allah da ɗaliban musu muka sa a taimaka mata da abin taimako wacce aka harba a nan ta mara kwanan nan wai na taba sa ya taimaka mata to shi ne ko malamin islamiyya ta ban gaya ba saboda yadda abin ya bata da shi na sa aka kira wani gidan sun sa aka yi min wasu kawai za ka wasu na sa aka kira shi na zo na ce ba zan je jarar ba kai ce na je ban magana wannan abokin na da nake dan Allah ya nema wuce na kuma ya ce na ce a tambayo shi kuɗin da ya je baka bai wa Allah na laban ta nawa amma ya faɗa wallahi zan biya yanzu wannan wanda irin abu ne Allah za ta goyi to abin da nace wa malamai na nace ka ga da ni ya ba wa yanzu ai na shiga uku to kira kun ga ana taka dan dan din ma ba dan Allah kai ba za a yi hukunci akan ƴaƴanka ba nace ka ga da ni ya ba masara ko gero ko ya bani riga na sa ai na ko kuma in je koma gidansa da ƴan murya isa bi yadda nake ina iya rike talauci da ko na ji ka wadata an ka bani abu zan karba amma ba na roƙo bani domin na san ita kyauta soyayya ce duk wanda ya ba kyauta kamar da magabata ce faɗa kauna ce da girmamawa amma ta raka tausayawa ce to ji za a gurna da wannan tsari yanzu dan Allah wannan baiwa Allah ita mai ruwanta ba ta rasu ma fa kwanan nan ba jimawa amma ana magana wai an taimaka mata yanzu wannan za ka kira shi a cikin aikin da aka yi da ikhlasi domin Allah kake gode Allah kake gode yasa kullun za ku ba karatu na ina yau da hankali cewa duk wanda zai yi alkhairi ya koye kansa kuma ina wani kani idan kai ka kawo kanka kace da Allah ayi kaza kar a fadi juna na fi sha'awar wannan na fi san ka wallahi ko kuɗi da yake bunka ba ma zuwa yadda a akwai bawa Allah da wannan cewa yi an zo ana rabo wai wani mutum yana rabo kudi ana kawo masallaci sai yake wai kar a kai mu na ka karba sai na na ka kai mu sai na tambaya me sassun kudin wai haka yake yace wai sai aka kai mu sai na tambaya me sassun kudin saboda haka ya kamata mu yi kokari duk abin da zamu yi samu wani aiki da zamu danganta kanmu zuwa ga Allah zamto akwai ikhlasi cikakke shi za za ga akwai masu zuwa a ko a masallacin waje fa kike ne ba akwai bawan Allah da ya zare ne da Allah ne ba wanda ya ko nake bani yana yawan zuwa gurin ko da yaji sai da Allah ne ba wanda ke bani in ta kamu jami'an masallaci to da al'umma mu iri iri banda kuma ina yawan faɗa idan Allah ya baka dukiya duk wanda Allah ya ba shi kuɗi ba sai yake ya shiga aljanna da sitti ta walla ba da ashura za ka shiga aljanna ba na rantsi da Allah da kuɗin za ka shiga saboda haka Allah ya baka kuɗi ka ɓoye ka ce za ka ta ajiri aikin ban za ka yi malam za ka kada masu ajiri shi ajiri yawa wannan shi ne kawai wannan shi ne magana idan Allah yana so ka yi ajiri sai ya kwace kuɗin amma idan ya baka dukiya to da kuɗin yake so ka shiga aljanna ba sai na Usman da sitti ta walla ya ka ba aljanna annabi da yake wa zai shiga wa zai kai wannan rijiyar ya zo yake saboda haka in dai Allah ya baka dukiya dai ga zaka shiga aljanna ba da azumin ashura ba ya kamata ka bayyana da kyau ba wai za ka mutane ba koma azumin bikin da alhamis ba kana tantirin baro sai ka ba wa Allah domin ba ka yi kace al inna inna Allah tara min almu'minina anfusahum wa afdaytani kaga sai ki anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna bayan rai sai dukiya saboda haka ba za ka yi wa Allah wayo ba wannan shi ne ka'ida dan za ga wani sabar wayo zai ga ya koyo kudin wai dan da shirin ya zo a barba da gwanda aikin banza kake yi gwara ma ka fito da kudi ka raba ina ga ba kuma mu kullun addu'a muke Allah ya mana dukiyar da za mu karantar kuma mu taimaka wa addini kullun ina sha'awar ibnu kuzaiba saboda ibn Khuzaima ina karanta tarihin sa abin da yake kallo malami ne kuma attaji yadda yake yi yanzu yanzu damuna ba za ta hana ibn Khuzaima karatu ba idan aka zo zai ce kowa ya zo karatu domin akwai gurin da za a yi sannan idan ana tsananin zafi zai ce ku zo a lambuna za a yi guri mai sanyi ku yi karatu ku sha abu ku ci abu ku sha kifa haka da ilimi da sauransu da a cikin gonarsa duk kowanne ɗalibi sai ya sha ya ci ya sha sannan ya fita kullum fatan mu kenan abin da ya sa ake yin wannan domin addini baya tafiya kada kwaɗayin wani abu mai hankali shine wanda zai ce da Allah wani abun addini ya taso a nutar da mu hanya aljanna domin kar ka ma mu yi komai duka kana karantarwa kuma aikin addini ya zo ka yi da kuɗin ka kai kaza ba haka harka addini zai ba tsari shine wasu za su toje wannan bangaren wasu su toje wannan haka annaba ne ta ce islami idan abubuwa da karantarwa ya taso da dai idan na kudi ya zo sai ne mu masu kudin ya ce ku zo ku yi haka ake yi amma al'umma mu wata irin al'umma saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau ba ya wa Allah godi ba ya maka godi domin zai iya kwace abin da ya baka kan lokaci kankani kuma Allah ya dace da to wannan shi ne kaga ikhlasi shi da muka ce bayan suratul zumar kuma suratul ikhlas cewa sura ce ta me sai wato karkace abu kai abu dan Allah duk abin da za ka yi kai dan shi to shine alalillahi dinul khalid lalle ku sani cewa karkataccen addini na Allah madaukakin sarki wallazina taqadu min duniya awliya ruwan da suka rike koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin majibin talamai wanda za su tsaya musu cewa ma na abudu wai ba ma bauta musu ne illa li yuqallibuna ila Allah zulfa su wanda suka rika din kaman masu bauta wa gumaka wai sun riki gumaka ne dan sai dan su danganta su su kai su zuwa ga Allah madaukakin sarki eh tsari sun rike su a matsayin tsari abin da suke yi kenan ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا wa'annan gaba ɗayan su malamai ne su biyar din nan manyan malamai sai bayan sun mutu sai aka koma kawai wato kamun kafa ne daga baya wanda suka zo bayan suka koma yin hotunan wasu suka ce dan ka amanta suka koma suka tazu abin da ya janyo suka tsabauta su to shine Allah ya ba mu labarin wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواع ولا ولا يغوث ويعوق ونسرا duk wayannan guba kai um wato sassaƙa suka suka manyan malamai saboda haka wajibi wanda yake so ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki to ya kude ta wasu abubuwa a zuciyarsa karka take shi dan ya zo ya ba dabaru a rika gaya ma cewa ai sai ka yi tsani harkar abin da ya shafi ibada za ku ga Allah bai sa tsani tsakanin addu'a bai sa tsani tsakanin ka da shi ba ba tsani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum hadi ka'ida ce wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun sayyi ne ujibu da'awata da'i idza da'ani ka'ida kenan fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun da zarar bayina sun tambaye ka dangane da ni Allah bai ce fa kul inni qaribun ba sai ce fa inni qaribun sai eh domin addu'a ibada ce addu'a huwa ibada ba a so wani ya shiga kyamaci tsakanin wani ya ce bari ni zan ba addu'ar domin in kai kai Allah ba zai ji ba a sai da kace wani kai na addu'a baya ci abubuwan da mutum zai zo kawo kafa da su ya ce shi waje addu'a ba kwanciya zai a daki kawai sai dai wani ya ba in kai haka baka san Allah ba kawai abin da ake so ka kudurce cewa wanda za ka roka din kana so ya amsa cewa ya fi kowa karfi sai ke sannan abu na biyu ya fi kowa sanin halin da kake abu na uku ya fi kowa tausayinka sannan abu na hudu sai ya fi kowa sanka wallahi duk wanda ya kudurce wannan a zuciyarsa yayin da zai roki Allah ko Allah zai kula wannan da kaje ka bi kafa a gare shi shi ma in ya shiga uku cewa yake wayo Allah na to dan bai sa zaka kai ku wato kai ku wato ka tafi ne ka samu ganye ko ma gurin Allah madaukakin sarki domin ba da mutum ake tawassuli ba ko ba ake zuwa ga Allah ayi tawassuli da sunayen Allah ko da imaninka ko da ayyukanka na kwarai kaga ayyuka na kwarai banda irin masu window kenan banda mai window ayyuka na kwarai da su za ka yi saboda haka ya kamata mu kiyaye mu lura da kyau cewa duk wanda yake so Allah ya dauka cikin sarki ya rika kula shi ya rika kudin sai wannan a zuciyarsa to shine ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai inna ma ya'buduhum ala ibadati wa lahum annahum amadu ila asnami ittakhaduha ala suwar malaika sun yi wasu gumaka suka zo suka ce ai wayannan har da masu yin gunki ce wannan mala'ika jirgi ne dan rubin kunya to ba kuma ka ba ko annabawa da malaiku ka bautawa Allah madaukakin sarki ba zai ba zai wato ba zai karbi wannan abu da kai ba ko kai kake riko da su a matsayin wanda za su kai ka a matsayin tsani Allah ba zai kula gaba ballantana wanda ya rike goma ka Allah sai yake za ka rike ka koma zuwa gari dari ji da dai to shine ma na abudu illa ni yuqallibuna ila Allah fa yuqallibuna ila Allah zulfa sai Allah madaukakin sarki yake yake inna allaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yaftalifun Allah zai hukunci a tsakanin su ranar alkiyama fi ma hum fihi yaftalifun sai abin da suka kasance suna sabani a kansa sai yake inna allaha lalle ubangiji madaukakin sarki la yahdi man huwa kazi Allah baya shirye da wanda yake makalifi duk makalifi a annabi alaihi salatu wasallam cewa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur وإن وإن الرجل لا يكذب حتى يتبع عند الله كذابا وكما ما زال الرجل يكذب حتى ويتعذر الكذب حتى يتبع عند الله كذابا mutum ba zai guce ne yana ƙarya yana bibiyar ƙarya a sai an rubuta shi makaryaci a gurin Allah madaukakin sarki kuma annabi alaihi salatu wasallam yace bin makaryaci wanda ya sake ƙarya ita ce ta zama manzon zani to sai ta kai ta har tsakiyar wuta kanka kake a magana ka da an ce wani ne fada mutane sai sun yi ta kuce so ake ka rika kanka hisabi yau ka koma kwanciya kafin kai bacci bayan kai addu'o'i ke tunani ka kanka hisabi cewa yau na yi ƙarya kuwa in kana yin wannan za ka gaba ɗaya satin ma baka yi ƙarya ba domin abin da nake gaya wasu bayan Allah nake to akan wani dalili za ka yi ƙarya nawa za a baka in kai ƙarya nawa ko kuma ba za a baka ba idan kai ƙarya sai daga cikin magabata yake ya rantse da Allah da ya ƙarya daya gwara a dauke shi ya gama boko ya sako shi ba su wani kuma yake shi ko ƙarya halatta ba zai ba ko ta halatta haka yake ko ta halatta ba zai ba shi ne abin da na gaya wani bayan bawan Allah ne ke ƙarya tsakanin mata da miji ta halatta ko akwai guraren da aka halatta ƙarya nake to me zai kai ka ba har sai ka shiga wannan gurin me zai kai ka ai komai abu abu da ba yawa sai dan larura ta jefa ka gurin shi kenan amma me zai kai ka a ce an yi abubuwa a yi ta faranti ne bana kowa ya gani zo da haka wannan shi ne to Allah mu dauke sarki baya shi yadda wanda yake makaryaci kafaru wanda kuma yake ne yau butul butul cewa Allah Allah ya ban ni'ima ya ban baiwa ya ban kaza ya ba shi lafiya duk ya butulci sai ya karya kuma ya butulce wa Allah sai Allah ya ce law arada Allah an yattakhidha walada da Allah yana nufin rukun ta lan tabani ma ya khluqu ma yaja da ya zaba daga ace abu halitta da yi abin da ya ga dama shi zai dauka ba wanda kuke zaba mar ba ai ga su suka zo ta zabawa Allah ba daukakin sarki afara aikumul lati wal uzza wa manat thalithata al ukhra ana kuma zakar wa lahu al-unsa ya Allah yake ne tilka idza ismatun biza in ya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum suna yake da kuka rada da kanku Allah ta ce wai mutum Allah kenan Allah sai Allah ta kuma wato Allah ya al-uzza kuma al-aziz al-manata kuma shine al-mannan kowanne zai ce kamar kuma suka ce wai da Allah ne to shine Allah yake da ya ga damar rukunta ai da sai ya zaba a cikin halitta da ba ku za ku zaba mar ba subhana sai ce Allah ya fi karfin da kida domin rukunta gajiyawa ne duk wanda ka a ai kaga annabi Zakariya da yazo babu da cewa rabbi la tazalni fardan ko wa anta khairul warithin saboda mutum ya zo ya koma babu da gajiyawa waye zai gaje ka sannan idan samun yanta waje sai Allah ba duwan na abubuwan ko ba haka ba sannan ko ba komai idan ka haifi dan lokacin da ka haife shi ya rage ka ko kana haihuwa ka rabu ko kana so ko ba ka so ka rabu domin an rage ka a cikin yadda Allah ya ya wato ya ya halice ka to an rage wani bangare daga cikin ka shi sa duk yadda ta yake rashin kama da uba wallahi yayi akwai Jesus din da yayi kama da shi ta dole eh ko da hali ko da kaza ko da kaza wasu abubuwan ba sai ya fara wanyanta wani abun ba zai fito karara ba shi ba sai ya zama babba irin abbansa sana abin da ya fito zuri cewa wannan kogo da kogo irin yadda abban zai yi to saboda haka domin nasa ne da gadan bayan da ya fito to shi ne yake subhana Allah ya fi karfin rukun da huwallahu kajibo Allah shi ne Allah sai kawo sunan da yake ولدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سيتي هو الله شيني الله الواحد وند yake tilo alqahar wanda yake rijayi kowa kaga tunda ya fi karfin kowa akan me za a zo a rika dangana ba wani abu inda an fi karfin sa ne sai a zo a yi maka karfa karfa sai a zo a yi maka karfa karfa amma ya fi karfin kowa akan me zai yi abin da wato kuke so ba wanda yake so ba to shine wallahi alwahidul qahhar sai Allah yake خلق السماوات والأرض بالحق يصور الليل على النهار ويصور النهار على الليل نعم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار الله يكي خلق السماوات والأرض الله يكي أهل تسمي لقدي بالحق لكم قسيا وأنا مسلم يكون الليل على النهار الله هو وجه ذلك يكي تجدع التكوين shine nan da cewa kamar yadda kaga ana wajen ni ko riga wannan linkin da ake shine takwir idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat kaga idan alkiyama ta zo ai gaba ɗaya wannan ranar da kake gani gaba ɗaya nan mutum ta zai to shine Allah yake yukawiru laila wato yukawil laila ala nahari wa yukawil nahara ala layl Allah yana nan da kamar yana shigar da dare a cikin yini kuma yana shigar da yini cikin dare wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan lil liman arada an yadhakkara aw arada shukura saboda haka Allah shi yake sanya dare da yini suna bayin sunan su ana cikin rana kawai sai dai ka zo kaga dare ya zo ya fita shi ma ana cikin daren kawai sai kaga rana ta zo ba tare da an gaya ba cewa yanzu fa rana za ta zo ta canji kawai sai dai ka zarka a cikin rana shine takuyi to Allah madaukakin sarki shi yake wannan aiki shi yake wa sakhara shamsa wal qamar Allah shi ya hore rana kallon rana wal qamara kuma ya hore kallon yasa wata kullu kowane daga cikin wa'annan ayyadin ya ji wata aiki ban la yakara la yakara kowane yana tafiya a masaukin sa to shine cewa kullum ya jini da ajalin musamma kowane yana tafiya zuwa ga wani adadin kwanaki da Allah ya ajiye masa rana akwai ranar da za ta kare kamar da nake idan shamsu ko wira wai idan ne dumun kadara saurarin nan da ake gani sun wata da rana girma saboda sun bi su sama ne kamar idan ka karanta kimiyya kamar sararin samaniya za ka fito ba da wannan kadara cewa sun bi su bisa amma sauraro ya lullunka rana a girma ya lullunka wata to amma sun bi su sama sai Allah yake ma ado da su kawai kamar yadda imamu kata da yake faɗa aikin uku ne da saboda haka kowane Allah ya ba su lokuta da aka ajiye musu shine da yadalin musamman ala ku saurara huwa al-aziz wanda yayi wannan aikin ba shine mabuwayi wanda yafi karfin kowa al-ghaffar wanda yake da gafara abin miji duk da wannan rashin kunya da kuka kai Allah ya halitta sama ya halitta ku amma ba zai gafara ne ka tuba ka dawo eh duk da rashin ka sai kan je muna karatu da wasu mata abin da nake ya musu kenan cewa da annabi yake bayani cewa duk wanda yayi aikin alkhairi guda daya sai Allah ya rinka maka goma daga goma nan za a ta rinkawa ya danganta da ikhlasin ka wanda yayi kuma mara kyau sai annabi yake Allah hadisul qudsi Allah yake zai gafarta ba sai baka jinibi daya ko gafarta ba shi da ke cewa duk adika ce ba wakaba man galaba ahadu ajratu duk wanda ya sake ya eh zakarin jayi gobe ya sai ya shiga uku ai duk wanda ka gani a wuta ba karamin dan iska bane suka ce kuwa domin in dai ba shirka yake ba ya kamata a ce ai kin alkhairi sai za ka yi fa sai Allah ya ce a baka lada goma daga goma da alƙalin linkawa zunubi kuwa sai a baka ɗaukan to wannan kaga ai iskancin sa ya kure domin ayyukan yadda yake kai da yawa sai eh kuma shi ba da cewa ya ga ba baka zunubi daya ko kuma gafarta ba kaga dinkin dawo shine za ga za kai abin da za ka yi nemi duba sai Allah ya ji a tafi ba za a rubuta ba Allah baya so kowa ya shiga wuta shi za ka gaya wa mata na duk wacce tsawon da ta zo in dai ta kai ba hanyar gulma ba da business da kaza ita ta kure ba hanyar gurbo ka ta kai shi ko to karshen makiyar ki kenan a duniya domin duk garin nan ƴan uwanki ne sun miki sallah kuma duk wato limamin garin nan babanki ne in sun tsaya a gaban gawarki suna nema miki gafara Allah ba zai kula da domin kin yi shirka kin kuma muke a kan wasu bayan Allah ƴan uwanki ta rasu ta mutu aka zo aka ce wai an zo ana binciko a ɗakin da ana binciko abubuwa na shirka na shi da suka gaya wa kake Allah kar su kuma gaya wa ku ta nema mata gafara ba yi kuma to kaga irin wannan yanzu abubuwa ne ke gantaka mutum ya san yayi yayi shirka kuma bai tube bai mutu ba a gaba ba ko me za a kai ba Allah ba zai kula bukati ba ko me to shi za babu bugun aboki irin wanda zai kai gidan boka babu bugu irin sa dan kana business wai abubuwa sun tsaya kai Allah ba zai jarrabe ka ba haka ake wa yan kasuwa da ce akwai wanda rana asabar ba ta zuwa kasuwa sai sun tafi gurin gobe da nisa a ƙauye idan ya dawo ba zai zo kasuwa ba sai bayan azhar yana gurin sa tun takwas ba ba sai muku ne duk wanda ya zo bayan azhar kasuwa gurin boka yake ba haka yake nufi ba amma akwai wanda dabi'a ce sun wara rana da suke zuwa gurin boka ya cika to mu tsaya bari mu tsaya ba zai ba yake mun bukara ba ala huwa al-aziz al-ghaffar lalle ku saurara Allah shine al-aziz wanda ya fi karfin kowa da ghaffar wanda yake kuma mai gabara Allah ya mana gabara abubuwan da muka faɗa ni Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah muka kushin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah ya rubuta mu da kyawawa da kuma bin ka madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun wannan kasa ta mu Allah ka zo mu da ita lafiya wataƙila ranar ranar rana ita yau kamar zai kama tara ga watan ke gaskiya za mu ta dan mun yi hutu mai tsawo wanda ya kuma himmanci da ranar da ya faɗa na azura din shi ne za mu je wa za mu yi karatu ba amma dai za mu yi karatu ranar in dai ba ruwa aka yi ba za mu yi karatu wanda zai yi azumin da na tazuwa to ya yi azumin da mu kuma za mu yi karatun mu na tazuwa in ji Allah ta'ala abubuwan da Allah ya muka faɗa Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi mana hajjin ajura zai kama ranar litinin insha Allah a gama shi litinin da alami sun more eh riba biyu ke ladan biya na kuma ga ajura Allah ya dace da اللهم اعنا في اوقاتنا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع ذاك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da komai da maɗaukaka a yawon ubangiji mun dawo gare ƙasar na samu tana cikin wani hali Allah ta zaune da ita lafiya masu neman da matsaloli da tashi hankali Allah ka ba gaba mana muna roƙon Allah da sunan da kyawawa Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kanmu Allah ka zaɓa mana na gari Allah ka zaɓa mana waɗanda suke kaunan suke kyautaya mana muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da komai da maɗaukaka iyaye da suka riga mu da gaskiya Allah ya ji kansu da gaba idan za mu tazo Allah ya samu kuka da sauki imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu kubuta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu kubuta mata waɗanda suka ka aure a gaba da waɗanda aure ka ku a gaba Allah ka galama wurin muna roƙon Allah da sunayen ka tawawa Allah ka fiye da matakan mu Allah ka ƙara da mana a cikin duniya da lahira abinda ba za mu iya ba Allah ka fiya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبعك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا ربك رب العزة عما يصفون ولا على المرسلين والحمد لله رب العالمين